والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم ديدي قوة الجمادة الثانية قوة الآخرة دبودة دريوهدود أربعين دبير bayan hijira daga makka zuwa madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin baka 23 daidai ga watan 12 disamba 2023 majalisi kenan na 110 na karanta littafin siratul rasul iqra
bismillahir rahmanir rahim wa nazala qawluhu ta'ala sad wal qur'ani dhikr بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف
يعني كركشن قبل ديكي مغانا أكن الوفد القرشي عند أبي طالب tawagar ƙurashawa da suka kai ma abu ɗalibin ziyara su shawo kan shi karka yadda ka mutu akan addinin yaro ai a wannan gaban ne to har suka ce ka bi maganan wanda yake ya zo da wasa a da wasa to a wannan daidai wannan gaba waɗannan awayi da muka ji suka sauko saboda raddi kan abin da suka faɗa Allah ya ce sad wal qur'ani da zikir balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq sura mai lamba 38 kenan ana kiranta suratu sad ko kuma suratu dawud ana kiranta araftun kuma an buɗe ta da ɗaya daga cikin harufofin da ake kira alhuruful muqatta'a harufofi gutsutsararru harufa ne wajen guda ashirin da wani abu aka yi amfani da su a wurare kusan goma sha hudu wasu harufan sun zo da wato ƙwarbiyar kamar kaf haya ayin sad haka biyar ne wasu kuma biyu alif lamin hamin biyu ne ko wasu kuma biyar ne amma a gaba biyu hamim ayin sayin taf wasu kuma ƙwarɗaiɗai ne nun sad kaf daga cikin da sad raftun? to makasudin waɗannan harufa da ake kira al-muqatta'at a nuna maka ijazi buwaya irin ta ƙur'ani ma'ana ga wani salo na zance da kuran raba ba ku san shi ba sadda sai Allah ce wal ƙur'ani da zikir na rantsuwa da ƙur'ani mai cike da wa'azi kajifa الصاد والقرآن ذي الذكر wannan wawan ana kiranta wawul qasam alquran maqsumun bihi haka ne mawsuf dhikr sifa kuma sifa tabi'atun lil mawsuf dan haka ce dhikr balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq Allah shi kai ya la kafirai suna cikin girman kai shine izza wa shiqaq da sabanin magana su ce da manzo mahaukaci kuma su ce ku tsaya kan magana ɗaya wannan shine shiqa mana suna cikin rudu da dirkaniya da bulkara da talaulautuwa da rashin sanin ina shine mal kyalai su suna cikin izza girman kai wa shiqaq da kuma sabani sai ce كم أهلكنا قبلهم من قرن من قبلهم من قرن فمي فنادوا ولا تحين مناص Allah ta'ala ce sau tari mun halaka alƙaryu ai gabarinsu fanadau su a ƙarin kafirai sai suka fara kira Allah ka taimake mu amma wala ta hina manas ba lokacin kubuta bane kuma daga sakamakon ramin da suka tona makansu shine wala ta hina manas ai ba lokacin manas kubuta bane daga wannan hadari da suka samu kansu ciki وعجبوا أن جاءهم منذر منه فقال كافرون هذا ساحر كذاب Allah ta'ala ya ce sai suka yi mamaki wai a ce mai gargadi ya zo minhum daga cikinsu wa kalal kafiru na haza sahirun kaza sun faɗa abu biyu suka ce ai wannan mutum annabi kenan sahir mai sihiri ne kuma kaza mai yawan ƙarya a ububillah haka suka faɗa ta shi na lakin fi izzatin suna cikin girman kai da makancewa gabarin gane gaskiya ko kira annabi sahirun kaza ah to ai sun gaya ma annabi nuwa akai bal huwa kadhabun ashir sifar su ce dabi'ar su ce sannan kuma sai suka ce aj'al al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab yanzu a ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye mai da abun bauta Allah kwaya daya inna hadha la shay'un uja wannan abun da ban mamaki da ban mamaki fa shine uja aj'ala al-alihata ilahan wahida ya ma za a ce an bauta guda ɗaya to da wani Allah zai ji da mu mutane ko da aljanna misali fa shine irin mentality din su wanda wasan Allah aj'ala al-alihata ilahan wahida إن هذا لشيء عجاب سيتي وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد الملأ dandazo cikinsu wata jama'a cikinsu wani yanki na mutane cikinsu wan talaka suka tafi abinsu gane ko suka ce kai animshu ku tafi abinku wasbiru ala alihatakum ku yi hakuri ku bi guma kanku ku manta da shi ku yi hakuri wato bin gunki ma sai an hakura to wasbiru ala alihatakum sai suka ce inna hadha la shay'un wannan abin da Muhammad ya tawo da shi abu ne da yurad ake san akai ga taba guma kanmu da shi wanda ku yi hakuri kawai Allahu akbar sai suka ce ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah in haza illa ikhtilaq ba mu taba jin irin wannan da'awar ba fil millatil akhirah a cikin addinin da ya zo kafin zuwan shi sai suka yanke hukunci in haza wannan abin da ya taho da shi ikhtilaq shine kirkira ƙarya ne fabrication ne concoction shine ikhtilaq waɗannan ayoyi lokacin da suka tura tawaga suna inkari da girman kai sai Allah saukar da su suratu sadiqiyar ko suratu dawud to an saukar da su ne a fayyace maka irin halinsu da tunaninsu da ra'ayinsu da jahilcinsu da wautarsu da ci bayansu ana cikin wannan lokaci sai ajalin abu talib ya zo mutuwa ta zo to shine ita ce sabuwar maganin sabuwar gaba ke fadda shekarar bakin ciki za ku ji me yasa aka kira wannan shekara shekarar bakin ciki saboda a shekarar ne abu talib ya rasu na na khadija ta rasu manyan katanga biyu da annabi ke jingina da su allah ya ɗauke su su dama wani lokaci suna ɗarɗar su taɓa shi saboda matsayin abu talib Allah ɗauke shi don ka san Allah baya barin wani don wani in ji bahaushe kuma haka ne ai yaro yana shan nono yanzu aka haife shi Allah ɗauke uwar kusan shi ne mai cikakken iko ko ba haka ne to saboda haka wannan shekara biyun nan sun rasu sai malaman tarihi suka sanya ma shekarun shekarar bakin ciki amul huzn ci gaba أبو طالب على فراش الموت to ga abu talib nan rashe-rashe a shimfiɗar mutuwa shine firashil maut ma'abota ilimi na cewa ita shimfiɗa iri biyu ce a duniya akwai firashin raha da kuma firashil maut shimfiɗar a kwanta a yi bacci a huta akwai kuma shimfiɗar da in aka kwanta ba za ta shi sai za a ɗauki gawa kawai sau nawa firashin maut shimfiɗar mutuwa in ka faka ce shimfiɗa ta uku ita ce shimfiɗar jiran shiga kabari ta kwanan keso kuma ke haka ba washe ke cewa na ta ayar rasu da daddare shi kenan a bari sai gobe shi zake cewa kwanan keso araftu tayi ci gaba في رجب من العام العاشر من البئسة to a wa- a watan rajab jazakallahu khair a watan rajab ya jama'a rajab watan nawa ne watan me rajab okay yanzu muna watan nawa ne yanzu kenan shi zai kama in ka ce aljumada al'ula aljumada saniya sai rajab to yau kuma aljumada al'ula a saniya goma yau idan lissafin da muka haddace rajab zai kama a ciki ne ake cewa ana azumin tsofaffi ko mun sha magana babu wannan azumin babu wani azumin tsofaffi babu shi kirkira ce mutane kawai suka yi duk wani hadisi da aka faɗa hadisin da inganta kwarai da gaske ibn hajar yana da littafi tabyinul ajab fi ma ja'a fi siyami rajab yace abin mamaki na kirkirarrun hadisai kan abin da da hadisai ne ba hadisai ba kuma in ka ce akwai azumin tsofaffi to ina sallar tsofaffi kuma to shi ne sallar tsofaffi to ina layan tsofaffi ko ba ka ba sai a babu na yara daban na tsofaffi daban ina tarawihin tsofaffi kabu da su kirkira ce kawai wanda babu dalili a kai amma babu wanda zai hana ka azumin da ka saba yi na nashira a rajab to la'alla in mutum ya shigo za mu sace ƙara bayani wannan kawai ribar wai bayani ne araftum a watan rajab min al'am al'ashir min al-bi'sa hmm a watan bakwai shekara ta goma na me bayan annabta kaka ce bayan hijira saboda hijira ba a yi ba cikin lokaci ba a yi ba to da haka sai malisa su ce ainihin shekara ta kaza bayan annabta kamar ya e bayan an ba manzon Allah annabta shekara ta goma Hmm? bayan nan so ku tuna ana saura shekara nawa kenan a yi hijira shekara sha uku kuma a shekara ta goma bayan an ba shi annabta abu talib ya rasu kenan saura a yi hijira saura shekara na a yi hijira shekara uku saboda ya zauna shekara arba'in ya samu manzanci sosai ya shekara sha uku a maka bayan annabci hamsin da uku hijira zuwa madina shekara goma daga nan sai ajali la ilaha illallah shekara sittin da uku to shekara ta goma nan ita ake kira shekaran bakin ciki a lokacin ne aka rasa waɗannan jigogi guda biyu ci gaba sai ce a wannan shekara أصاب أبا طالب مرض الموت naka mai ce أبو da ya kuskure ne kwarai kuwa Hmm. sai dai ka lura ne za a iya faɗan abu ɗin a ƙa'idin na hau domin kai kai gyara wa kai amma ba kai ke roci ba kuma saboda ka yi amma da ƙa'idin na hau ne sai dai ka ce asaba a ba ɗalibin maradul maut maradu fa'ili a ba wanda ba kai ke roci ana ku kuranta ba abu ya sa kuma ba daidai ba ne a ce abu ƙa'ida ce duk inda ka ga abu kana masa rufa'a ne da wawun inda fa'ili ne za ka yi masa fataha da alif in maf'ulun bihi ne za ka yi masa kasara da ya'un in majrurun ne biliya haka ibn mali ya faɗa a cikin baitocinsa dubu da ya wake nahu ya ce abun akun hamun ka za ka wahano wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wataliyehi yando za ka ce ja'a abu ra'aitu aba sallamtu ala abi kuma ya halatta kama cire wannan ka cire harafin ƙwarai ya ce bi abi hiktada adiyin bilkaram wa man yusha bi abahu fama zala ka ce ja a abuhu ka cire wa wannan ra'aitu abahu ka cire alif marartu bi abihi wata lokaci ta laraba shi ne ce bi abi hiktada adiyin bilkaram wa man yushabi abahu fama zala arafton to anan abin da ya kamata mu ce shine ainihin wato kamar da ka karanta asaba hmm aba talibin maradul maut wato ciwon ajali asaba sai ya sauka kan abu talib to dole ka ce abada maf'ul bihi ne eh amma kuma a wata fuska za a yi tawili kun taba ji da turanci suna cewa he catch cold he catch cold muka taba ji ba sukan fada he catches cold wato ya gamu da ciwon sanyi to me ka ce he catch ba cold ne catching din shi ba to akwai wannan english ne kuma karbabbe ne to in wannan ne za mu hango sai mu malam uzuri ana ai ba hikaya ba ne ana fada an gane ko? misali asaba yusuful marada misali asaba zaidunil marada asaba bakrul marada shi ne ya samu ciwon ba ciwon ba ne ya same shi aka sike to la'alla wannan ne ya fada don ya saba ma abin da ka saba amma ka batun da ka ji ka kuskuren nawa a cikin littafi so akwai dalili amma dai mu tafi zuwa ga ainihin convention ɗin da aka fi sani ba kuma sai kun gyara ba ku bar shi kawai yawwa sai ciwon ajali ya kai ga wato abu fare
وحضر زعماء قريش وكبارها حين حضرته الوفاة to ganin cewa lalle ciwon nan da wahala abu ɗalibin ya tashi da suka ce ya kamata ku maza maza ku yi gangame ku je zuwa gare shi shine wa hadara zu'ama'u quraish wa kibaruha hina hadratul wafat sai manya manyan quraisha duk aka yi gangami lokacin da suka ga alwafatu mutuwa ta kai ga ainihin Abu Talib dan me suka hadu a wurin shi da suka ga alama zai mutu ليصرفوه عن الإيمان بمحمد صلى kawai الله عليه aikin su dan su iya iyawa su kautar da shi daga imani da manzan Allah daga iya cuta da za ka yi mutum kenan na والتمسك بعبادة الأصنام su kuma ziga shi akan riko da wutar gumaka a kulkabar addinin iyayenka abinda ya kai su yi kenan yanzu ka yin kaga mutum alama zai mutu me ya kamata kai mai ka ringa cusa masa kalmar shahada la'alla ko aida ce ya faɗa wasu na cewa ba za a ce da mai alamar mutuwa ce ne ba kai dai ka faɗa kawai ka saboda ne muna da hadisi kuwa za mu ce da shi kul ka faɗa sai suka ce to ai wata kissa aka samu wani mutum zai mutu sai aka ce ka faɗa sai ce ba zan faɗa ba sai suka fashe da kuka ashe dogo sumaye da ya farauɗa shi kukan mai suka ce ni zana ma kuka za ka mutu kafiri sai shi ba da ku nake ba shedan na gani ya zo min yana yi imani da ni ne allan ka tun da kana cikin masifar kishi ga ruwa na ce da shi ba zan faɗa ba to ku sani da shi nake nufi ba ya kula ke to wannan shi ne dalilin su kar a ce faɗa kaga wannan ni aure na dalili ne mai rauni mai rauni ne al'amalu bin niyat kuma in mumini ne Allah ba zai taba kai shi ga wannan hali ba abadan babu tabewa Allah ka samu dace na'am قائلين أترغب عن ملة عبد المطلب kajifa sai suka ce da shi yanzu kai ne Abu Talib atarghabu an millat Abi Talib yanzu kai ne zaka kauda kai daga addinin Abdul Muttalib wani annabi ne ya amfani da lafazin atarghabu ga baban shi ina ayar araghibun anta an alati ya Ibrahim eh raghibun to to ai shi Abraham ne shi baban ne ga masa akai hmm yanzu kai kwadai gabarin addini ya kai Ibrahim wato uban ne ya fada ba dan bane ya fada araftum amma anan sai suka ce da shi yanzu zaka yi kwadai zaka yi bukata a ce ka kauda kai daga addinin Abdul Muttalib ɗin Abu Talib kabar addinin babanka na'am فعرض النبي عليه صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام to a wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aba talib uncle dina baffa dina ka faɗi kalmar shahada shine sai bijiro mai da kalmar shahada ko Allah ya sa ya musulunta
قائلا يا عم sai ce ya am ya kai baffa me yasa ya ce da shi baffa saboda Allah sai ce da shi ya am uncle mhm قل لا إله إلا الله ka ce la ila illa ka faɗa ka faɗa ni zan ba da shaida akan kamutu akan imanin tashin kiyama ba a bukata masu yi sallah ya faɗa kawai sai dai kash kash asarar ta kai hasara kalma kawai za ka faɗa ni zan zama shaidar ka gaban alantashin kiyama hmm?
فقال أبو طالب
da ya buɗe baki abu talib ya kalli ga ƙurashawa duk sa'anninsa waɗanda suke iyaye kusan gare shi in ma akwai masu wannan sai ya ce لولا أن تعيرني بها قريش يقولون إنما حمله عليها الجزع "Mm." لأقررت بها عينا ya ce wallahi ya muhammad ba don kada ƙurashawa su aibata ne ba sai "Oh, ya faɗa ne saboda raki wannan kawai nake gudu ka su faɗa Ah, har wannan dalili ne Hmm? ba domin kada ƙureshawa an tu'ayyira ne su aibata ne da faɗin wannan kalma ba su ce innama hamalahu alaiha aljaza raki ne da karayar zuci suka sa ya faɗi kalmar shahadar tun na gudu bayan na mutu a aibata ne da wannan shi yasa ba zan faɗa ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel innaka la tahdi man ahbabta shi kenan kawai in ba ka wannan ya zama dalili hmm? to
فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت Na maganar ta ولكن zo.
الله يهدي من يشاء.
sai Allah ya saukar da wannan aya a suratul qasas an gane ko wato sura mai lamba 20 da sura mai lamba 20 da takwas an gane ko aya mai lamba 56 Allah ta'ala ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka iya shirin da kake so Allah ke shirya da wanda yake so Allahumma ja'alna minal muhtadin amin mhm فانتقل أبو طالب إلى عالم البرزخ على ملة قومه shikenan sai Abu Talibi ya ciro zuwa ga duniyar barzakhu a bisa addinin shirka irin na mutane shi yake imani da annabi Muhammad saboda wancan dalilin ina gudun kasu aibata ne in zama rago ne la ilaha illallah to sai ciro zuwa ga duniyar barzakhu ina ne barzakhu na'am shine barzakhu wa zai bani ayan da Allah ya nuna mana barzakhu kabarin ina ayar ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون آية تدري سورة 23 سورة المؤمنون معنى ومن ورائهم باين متاني سنبر دنيا to akwai barzakhu an kyarun barzakhu ne shine katanga tsakanin duniyar da ka bari zuwa lafiyar da za ka tunkara kai ga ka a duniya ya yi ka ba amma ka katse gabarin duniya shi ne barzakhu amma wanda ke cikin wannan kushewa she ba duniya yake ba kuma yana lafiyar ko shakka ba amma wurin ne kamar waiting place ka jira tukun wannan sai shekara dubu goma a wurin shekara miliyan la haula wala kafin lahirar ta zo amma suna cewa man mata faqad qamar qiyamatu ai wanda mutu kiyamarsa ta riga ta tsaya kalmar barzakhu ta zo a wurare a qur'ani a wuri na farko tana nufin kabari kamar ayar da kuka faɗa a wurare biyu ba kabari suke nufi ba tana nufin kawai golf iyaka kamar yau aya ke marajal bainawa barzakhun to ka ganin ba ana nufin kabari ba ne a cikin sura mai lamba a suratu ar-rahman kenan مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لبيا فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج الله شيني وندا يسكي kogi biyu wannan ruwan daɗi wannan ruwan gishiri amma tsakaninsu akwai barzahu yawa katanga to kaji kenan ashe shi shi ma kabari katanga ne barzahu kenan amma a nan wurin yana nufin kabari a cikin suratul mu'minun amma asiratul rahman yana nufin ainihin barricade yani abin da shiga tsaka za ga kogi ne biyu ruwan gishiri da zai kuma suna haduwa amma suna rabuwa shine barzakh ke kun taba jarraba wannan ko hau koda in kuka je Lokoja ko hau wannan kogin kogin Niger za ga inda kogin Niger kogin Benue suna haduwa amma suna rabuwa ikon Allah ne na gani ta haka suke kiran ainihin kogi su da confluence ta confluence yani wurin da kogi biyu ke haɗuwa su zu da ruwansu a ainihin kogin atlantic tunan barzaku a wannan ayar ba kabari ake nufi ba ana nufin katanga ne yadda shi ma ita ma kabari ya katanga ce na farko kenan wuri na biyu baya ga wannan wuri cikin suratu ar-rahman akwai kuma cikin suratu al-furqan wa huwa alladhi marja al-bahrayn hadha 'azbun furatun wa hadha waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura barzakhan da fata wuri barzakhu Allah shine wanda ya aiko da ruwa hadha 'azbun furatun wa hadha milhu nujat waja'ala barzakhun amma tsakaninsu akwai demarcation ba su haɗuwa haira hailo za ka shiga teku sai ka ji ruwan gishiri ga kuma ruwan daɗi kenan barzaku na zuwa da wannan ma'ana ma'anar ne muke so mu ja hankalin wasu da suke izgilanci ai an yi hatsarin mota mutane kuma sun sheƙa barzaku ne kawo magana sheƙa a wurin raha kake da magana mutuwa ne magana mai sheƙa a misali ka kiyaye lafazin ka misali abu ne ba na wasa ba in ka ce mutane ka wasu mutu bai isa ba to ya kamata mu kiyaye saboda ka abu ɗalibin in takala sai curo zuwa ga duniyar barzakho haka ne madalla وما استطاع أن يزيل أفكار الجاهلية التي عششت في قلبه wa mastata'a abu talibin da ya hare mutu bai samu dama ba bai samu iko ba an yuzila ya kawar da haka ne afkar jahiliya irin ra'ayi na jahiliya allati ashashaddi في في قلبي أشش ذاكوتي كوكتي أششت gane amma farko na da shadda in ka ce ashasha kun san al'ush ush shine sheka in ka ce ush tsayir au ka san sheka bane shekar tsuntsuwa shine ainihin asali ush idan ka ce ashasha wai yanda tsuntsuwa ta kitsa wannan ainihin shekatta ya zauna a zuci to haka shi ma abu talibin wato tunanin kafirci ya zama kamar sheƙa a zuce shi ya kasa cirewa kun gane kuwa sauraka yake cewa abu talibin ya bar duniya bai sami ikon gusar da ra'ayuka na jahiliya ba ra'ayin da ashashat an gane ko kuka ce ashashat wadda ta gino ta yi kanta a cikin zuciya shi ya kasa cirewa me yasa ya kasa yana magana cewa ai saboda kasace ne na bisa ragunci ne to in ba wannan in ba dan wannan masifar wannan ma abin abin lura ne magana ce ba ta lahirar kafa amma haka ya tafi ba da imani la hawla wala quwwata
لكن لكن النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم وعده أن يستغفر له ما لم ينهى عن ذلك lokacin da annabi ga abu talibi ya rasu ko ko ya mutu ba haushi yakan ɗan yi ladabi cewa ne ya rasu don ya ce ya rasu da ya mutu duk ɗaya ne a hausa amma na ya fi daɗin ji wato ana so a magana ka yi kwalliya na sha baku misali karka ga abokinka ka ce ashe ubanka ya mutu ba zai ji daɗi ba baba ashe lokaci yayi wanda ya fi daɗi da Allah to wa qulu lin nasi husna tare da ya mutun ne kuma uban ne baka da kalma baka da hikima baka da thaqafa baka da civilization hmm bahaushe baya cewa ga gidan kashi la wannan shashinci makewayi ya ma sai ka kema wa ita kalmar zaka misali ai hikima ce ai wasu kan ce bayi raftun to haka sukan ce wane ya rasu ya zan babu wata hausar ku akwai masu fada da ya zan babu kai ba haushe mu hausawa ya musamman ake nufi to lokacin da abu talibin raftun annabi ga lalle ga shi nan a kwanciya riga ya mutu a rasu ya ce to shi kenan sai mishi alkawari zai nema mai gafar ubangiji malam yunha anhu muddin Allah bai hana shi zan nema maka gafara saboda mai mai haka kaunar da yake mai yanda ya kula da annabi makka ta taro gaba daya ba mu shi ba kuma ta ban zo ka sun taba cewa ba mu shi mu kashe shi ba kana kun tana mun karanta wannan ko amma yake kuma ga shi wash mafi girman abin da zai bar shi ne iman to yake yato shi kenan zan nema maka gafara muddin Allah bai hane ni ba ko ya ku sai da aka hana shi har a wata ruwaya ko wajen bazzar ne za a tada abu talibin a cikin kamanni mafi wulakantuwar halitta don shi ce alamu ana ka anansa ban hana ka wannan kafircin ba ba ni ba kai masu kokarin tabbatar da wa'ai ya mutu yana da imani wannan shaci faɗi suke yi kawai ƙarya suke yi saboda wata manufa da ke zuciya a raftun allah ka tsare imaninmu zan nema maka gafara malam unha an muddin ba ana da gwarin haka
وظل يقوم بهذه المهمة إلى أن نهاه ربه عن ذلك كما النبي يجي قبل نيما ما يغفر الله غفر تام أبو الله بيدينا با har sai da annabi kusan kai ƙarshen rayuwar shi to sai Allah ya saukar da wannan aya قال تعالى Allah maɗaukaki ya faɗa ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أنه استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه Mm.
إن إبراهيم لأواه حليم to kun ga waɗannan ayoyi guda biyu a cikin suratul tauba sai Allah ya saukar da aya yace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba hajifa نعم Allah ya ce sam bai dace ga annabi da shi aka fara bai dace ga annabi ba malami suna kiran wannan me okay ma kana lin nabiyyi an yastaghfir ay li yastaghfir lam al juhud to ba shine nan ba bai dace ba ga annabi fa ba shi kadai ba da shi da masu imani bai dace gare su ba san ma'ana haramtaccen abu ne an yastaghfir mushrikin su nema wa mushrikai gafara sam Allah bai yadda ba annabi sai dakata la ilaha illallah bai dace ba ga annabi da mumine an yastaghfiru mushrikin sai ce walau kanu uli qurba ko da mushrikan ƴan uwansu na jini ne kuwa Abu Talib ba dan uwan jini bane Allah ce ba zai yiwu ba min badi ma tabayin lahum an ashabun nar tunda ya bayyana gare su cewa su mushrikan da ake ne musu gafara yan wuta ne gafarar ne ayar kenan to kila wani ya ce ah to ai annabi ibrahim ya nema ma baban shi gafara yace sa'astaghfiru innahu kana bi hafiya sai Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'ada iyya ai ibrahim bai nema uban shi gafara ba sai dan alƙawari da ya mai falamma tabal allah tabarra min da ya bayyana gare shi cewa baban nashi makin Allah ne tabarra minhu ya batale da shi inna allah inna ibrahima la'awahum munib to nan za ka yi mamaki akwai kwanaki da wani jirgi ya haɗari mutane da yawa suka mutu da musulmi a nigeria da kafirai sai ka yi mutuna cewa allah ya ji kansu me za ku ce game da wannan abinda suka faɗa allah ya ji kansu to a jima wannan ba ma jirgin kila shi yana nufin sai kila sai ce ani ina nufin musulmi ne amma kai lafazinka shi ne Allah ya ji kan su susuwa duk wanda ke cikin jirgin don ba rabe ba inda gaske sai ka ce Allah ya ji kan musulmi cikinsu ba ka huta ba to ha akwai wanda suka ce Allah ya ji kansu gaba ɗaya bai rarrabe ba me za ka ce game da wannan ma'ana mutane dama in aka yi irin wannan masu hankali sun ce Allah ya ji zan musu to masu hankali ne na faɗa? ina maka magana ko faɗa ne Allah ya ji ƙunsu kai baka da tausayi ne? ka ji tausayi redefined an sake mata tausayi sabuwar fassara ana maka magana nassin ƙur'ani ga shi ƙarara Hmm? to kuskure ne karkari ka rubuta abin da ake cewa rest in- rest in menene in peace rip well zai shiga cikin peace din ko pieces ai tun da babu ba magana peace tun da babu imani ko mahaifin mutum ne mutu yana kafiri ba za ka zama masa gafara ba sai na ɗabi ce da shi Allah cikin abu talib bai faɗa ba cewa yi ma ya rasulla abu talib ya rasu ya ce je ka turbuɗe shi da ƙasa a cikin hadisi turbuɗe shi na kuma ta kafir malam ma- matsalar imani ba wasa ba ne Allah matsalar imani ba wasa ba ne shi yasa kowa ya tattala imanin shi ka mai da hankali da abin da ke kawo da daɗin nan inda za ka je neman kuɗi ka ka yi jan ido kana taɓa maka kuɗinka daga abin da ya fi kuɗi capital ɗinka imanin to abin da zai baka tsoro ha- a gaban manzan Allah ya rasu kuma ga sahabin da shi bai ma taɓa sallah ba aka kashi kuma ɗan aljanna ne akwai shi an fita da shi yaƙi yana cikin sahun kafirai a fagen ya ce kaye na rabu da ku na bi mutumin nan suka ce a haka malinsu suka targetin da shi a fagen yaƙin ya yi kalmar shahada sai suka kullace suka rai kuma ya mutu kuma ya samu shahada ko sallah bi dabba lokacin sallah ya mutu ba kuma za ka iya kore mishi imani ba abadan shi yasa kullum mai hankali yakan ce Allah ka sa mu dace kaga dace ba karamin abu ne kama ga Abu Talib a gaban annabi ya taso a kira ka zuwa gaskiya ka ce ai ina kallon kana ce nabi addini ya mu hasbunallahu wani ne ci gaba ka karanta ko mhm وبعد موت أبي طالب بشهرين ماتت خديجة رضي bayan الله عنها.
abu talib ya rasu da wata biyu na na khadija ta rasu shi za ake kiran shekarar me amul huzn shekarar bakin ciki don su ne jigogi biyu na na khadija da kuma imanin abu talib da matsayin da ke da shi a cikin sosai da kwashewa sun tafi su mun rike wannan shekarar kuma ne abu talib ya rasu da wata biyu ya rasu
أو بعد موت أبي طالب ماتت خديجة.
shi ne wasu suka ce wasu na ɗin suka ce bayan kwana uku ne da kai khilafa a cikin tarihi amma dai babu wanda ya musun cewa ya riga ta rasuwa kun gane? na
خديجة إلى الجنة to sai samu babu na na khadija tiriyan tiriyan zuwa ga aljanna ka iya faɗi wannan game da abu talib? abada khadijatu bintu khuwailid ko khuwailad ta girma annabi da shekara na salasa yawanci akan ce sha biyar ku tana shekara arba'in annabi na ashirin da biyar suka yi a salasa amma mun sha faɗa wannan riwayar malamai sun soke ta cewa bai kai sha biyar ba alhakim na ta dudu shekara uku ne amma ta girme shi ne kinan ya halatta ka auri mace da ta girme ka matsala ce ta soyayya kawai maraftun na na khadija ai akwai wanda ya aure ta ai kafin manzon Allah bayan rabuwa ta ce ta kai ba ta ba wani aure amma ɗabi'u na manzan Allah sai suka tumɓuke ta daga wannan cijewar tata aka yi aure kuma gaba ɗaya zaman shi da ita bai aure wata ba sai bayan da ta rasu kuma kun san ita ce ta fara kwantar da hankalin shi da ya shiga kogo ya ga halitta ya zo ya ce wallahi kalla wallahi ma yi kuzi kallahu abada a cikin bukhari bad'ul wahayi ana khadija kenan an yi hijira da ta zuwa madina ko da ita aka hijira zuwa madina kuka ce a'a mai dalilin ku shekara ta goma ta rasu ta rasu kafin hijira da shekara nawa kabarinta a ina aka binne ta a baƙi a baƙi an binne ta a baƙi algharkat ita khadija yi ku ce e ko a'a wata kun yi shuru tun da malam ne ya faɗa to shi kenan to ba haka ba ne ta ya zaɓi ne ta a baƙi bayan ka ce a makatar su kuma baƙi ba a madina yake ba to mai samun ku ce a ba ladabi ne na ɗalibai ko an binne ta ne a makabartan ma'alat ina na amadi a maka yanzu haka babban makabarta ne a maka makabartan ma'alat ko kwanakin bai taura shi nan ne uwar gida na na khadija aka binne ta ba ta samu daman hijira ba ilal janna عرفتم؟
نعم.
عندنا وقت تو تشغبا وفي موت خديجة
دليل رسولنا انا خديجة إذ زاد المشركون إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت تحميه ما الله خديجة نا رسوا سكتي يوا أنا باشي كاري دا كوديكو sai cutar da annabi da suke malin sai abin ya kawo abin sai ka cutarwar faƙad kana tahmidin ta kasance tana ba shi kariya yanzu katanga ta faɗi za mu ci gaba da ƙuntata maka da azabtar da kai abin da ya faru kenan to amma ko sun yi kariyar da Allah ke mai kuma ta isa kan da garki ga annabin shi na'am
زواجه صلى الله عليه وسلم بسوده to yanzu Khadija ta rasu ba mata kenan gare shi a lokacin yana da shekara nawa kenan a raye Hmm? to to kuma babu wata mace gare shi to sai aurina na sauda da yawa muna kuskure a ce ai matar annabi ta biyu aisha ne ba ita ba ce na na saudatu bintu zam'a ita ce matar shi ta biyu mu rike wannan ba na na aisha ba ne to da haka sai ce auren da ya yi da na na sauda ita ma ba zaura ce ba wa yarinya ba ce a raftun? na وبعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها في شوال في السنة العاشرة من البعثة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة Hmm.
ابن قيس القرشية Na'am. Bayan rasuwa na Khadija, Allah ya ƙara mata yadda? Na'am. A watan Shawwal. Ya jama'a, Shawwal watan nawa ne? Watan goma. Shawwal na zuwa ne ana ƙara Ramadan. Shawwal na ƙarewa sai Zulqa'da. Daga Zulqa'da sai Zulhijja. Jamil. Saboda haka a shekara ta goma min albi'isa bayan annabci na na khadija ta rasu to a dalilin wannan sai manzala sallama ta zawaje bi saudata binti zam'ata bin qaisin al-qurashiyya sai annabi ya auri wata mata mai suna saudatu yar zam'a dan qais ba quraisha an gane ko madalla التي كانت قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تحت ابن عم لها يقال له التتران بن عمرو الذي أسلم معها ya salam wadda ita na na saudafa kafin annabi ya aure shi sallallahu alaihi wasallama tana karkashin dan baffanta ne an gane ko sunan shi sakran dan amru wanda shi ma tare da ita duk suka musulunta mhm وهاجرا معا إلى أرض الحبش tare suka yi hijira suka tafi kasar habasha
فلما عادا مات زوجها da suka dawo sai rasu kenan na na sauda tana da miji mai suna sakra an gane da haka muka ce ba zaura ce kuma da mijin nata ne aka yi hijira zuwa habasha da suka dawo maka ciwon ajali sai rasu Mhm.
فأصبحت سودة وحيدة لا يؤمن أن يجبرها أهلها على العودة إلى الشرك sauda kasancewa ta mace ta zama ita kaɗai ba ta da kariya namiji ga mace babban jigo ne babban kariya ne duk da wani da'awar wani yanci yanci duk shirme ne feminism mace ba ta iya kaiwa ga yanayi na tsayawa da kafarta dole sai da miji halittar Allah ne baka iya kau da kai gabarin tsarin ubangiji na na saudatu sai ta zama ita kadai la yu'manu an yujbiraha qaumuha ko ahluha ne al'auda ba a da kwanciyar hankali ba a da garanti cewa ‘yan uwanta ba kyautun da mijin kyarus ki koma inda kika fito wannan tsoron ya sa annabi ya aure ta duk auren da yi irin wannan tausayin jin kanne to irin wannan sunna ta yi karanci cikinmu yau tsakani da Allah mutum ya faɗi ya rasu ba za a auri ainihin matar saboda tallafa kuma suna ce ɗayin tana da abin hannu za a je ɗaya kudin to kuma wanda ya aure saboda abin hannun mace kaga ai ba don Allah ya baki cikinmu akwai wanda ke cikinmu ya yi irin wannan fice anan kanan ta Allah mai albarka a rasu ya aura da kuma kula da yara an gane ko? to annabi ya aure ta ne saboda tsare mata mutuncinta da addininta hifazan ala irdiha wa diniha ta wannan zai kai mu ga magana akan auren waɗanda suke musulunta domin ta musulunta sabuwar musulunta danginta na mata barazana ki koma kafirci ita kuma taki tana bukatar wa zai aure ta cikin musulmi ta yawanci muna sha da baya wani lokaci kuma in ta yi auren sai a yi rashin sa'a su fada mummunan hannu shi bai san islam din ba balantana ya koya mata sai ga ta faɗa mana hannu wai daga ainihin a wuta zuwa tandun suya ko kaskon suya kenan from fire to brian fan to wannan haɗari ne wanda shi da kai to ai malam maganan auren waɗanda suka musulunta na akwai matsaloli da wallahi gaske ina tare da kai to mu ƙare da namu da cikin gida tukun mai imani an mutu an barta mu kare da suna da yawa amma wanda ta musulunta ka aure ta ba karamin lada ba ne mushkilar kana iya riga ta mutu in ba ta sami wato tsayuwa akan addini ba barazanar ita ce iyalinka sun tafi kyan tunan ba ka da uzuri kuma gaban Allah sai dai idan Allah ya san kai iya iyawanka don haka yana ganin maganin kwanci mafita daga waɗanda suke masu aure su shine sai ka tsaya sosai ka karantar da su a kasancewa ba karamin jihadi ka buɗe maka ba kawai sha'awa fi sha da sauransu ka aure ta ku hayefa ba ta san addini ba ta kwashe yayanka ta kai su kafirci ba shine abin da ke cutar da wasu daga cikin 'yan siyasan kasan nan ba saboda jahilci saboda kafira ta zama fitina gidanka duk ka raba kan yayanka kaje masallaci ta kai su coci ya ta halace a wasu ba ka da hankali ne baka san abu ko ya halatta inda hadari ban shi ake ba mata musulun duk kakari suna tuko in kyan ne da imani da karisma abu da su yawanci ana samun wannan ga 'yan boko da ba su karanta addinin ba sai su cusa kai kawai misali wasanmu kuma rena al'ummarsu haya laye matan hausa ne ba su da kirki sannan sarkin kirki kai kai sarki tsabar kirkin ne kai kacin kuma ya gaya maka matan hausa ba su da kirki nan ƙarya ce kawai ka je ka ɗauko mai kirkin ta kwashe ya ta kai su coci tsabar kirkin kenan ka gaya ma Allah ai lasisin ma ka aure wadda take ba musulun ana fata ka ja wata zuwa ga musulunci ne to kaza ta ja zakara me za ka ce da Allah Allah suna nan da yawa sun hargitsa musu lissafi Allah Allah suke kuma da ka mutu in kana da kuɗi ta kwashe ta kwashe dukiyar ta ɗauke an ka zuwa ga kafirci wasu daga cikin 'yan boko da ke da irin wannan mummunan fahimta a yi matan hausa ba su da kirki a mahaifiyarka ba haushe ya ce ba ta da kirki kenan a shi ne ma'anar magana kana so kana ɗo maka don me za ka karɓi wannan magana wannan ai wulakanci ne matan hausa kai ba haushen ba ne ya tawa kenan ba ka da kirkin kenan to gaskiya wannan rashin fahimta ne kuma rashin makai adalci ne kuma sukan al'ummarka da ta haife ka tare ne ka ta kula da kai ne kuma sai wawa sai mahaukaci ke rena mafari yaran hausawa zarata 'yan mata mahaddata ƙura'ani zakakure duk kai musu fenti with the same brush kenan ji masu magana babu laifi wanda ta musulun akwai wani ɗalibi na wallahi a benin city garin da yake alfahari da wanda ya aura shi malam ta fi ne kula da addini to ai irin wannan ba su ake magana ba musulunta ta yi ce amma ta fi shirko da addini abinin su ce ina da ɗalibi ahmad ekpai ibo ne ya musulunta 1987 professor ne na physics a jami'ar abraka yanzu haka a delta na koyar da shi 87 a port harcourt in yamuri ne matarsa take cewa da ta musulunta ta ce mu tashi a wannan yankin da Allah mu je kasar ta shehu dan fodiyo na gaji da zama ga kafirci da kafircin ba take ta ce mu yi ƙaura mu koma karo mu kuma irin suna nan da yawa har yanzu kuma kuma a lokacin da musulunta 87 in ga yadda ya matsa makan shi rubutun shi na arabiya da ya taba min na sun rike takarda ya zamantu hujja ana samun su ahmad ekwe ne physics physicist ne suna nan da yawa khalil nwachuku kai da gaji kasan yamuri ya rasu kusan shekara ɗaya da rabi a birnin ya suna yanagowa babban birnin ina kenan delta bayelsa mutumin na ya ce da ni fitarin a gidan shi a hanya zata zuwa port ya ce mana ni ba na musulunta ok yana magana da shi kuma akan tsoron auren waɗanda suke 'yan uwanshi masu barin musulunci ya ce sai na ƙi auren inyamura irina na ce saboda ne ta musulunta ba sai ce ai malam ina tsoro ina iya mutuwa ta koma ruwa ni ku da gaske nake ya ce sun je na auro kanuri ya ce na san gida ne na tafi yana suna hannu in safe hand na kimanta mutum khalil wacce ku yawanci idan yara suka tafi nysc a gidan shi ake kyamin yan mkan kawai sai aka buga waya mutumin kafar wata ran na je gidan shi zan wuce sai ya zo yana cikin damuwa ya ce malam wannan matar da ka sani kanurin har gida aka shigo aka kashe mai ita ami malam to abinda nake cewa nan kaga yaƙi auren wadda take yar jinin shi saboda tsoron abin da nake gaya muku tare da balibin a lokaci guda kuma ana samun rantsatsu da gaske suke to Allah ka datar da mu Allah ka samu dace wa iyyakum hana alwaqt to za mu tashi annabi sallallahu ya bar makka ya tafi ta'if to min da aka zauna a makka ana ta da'awa ana ta yi kuncin ya kai kunci sai ce to ku zo mu bar gari mana abinda suka kira shifting the ground ku zo mu tafi wajen makka to sai tafi ta'if to za ku ji bayani kan ta'if musamman last hajji da yake mun yi tawaga mun je ta'if saboda ziyara kuma za ga wuri na tarihi masallacin abdullahi bin abbas dan anan ya rasu tafiyar annabi ta'ib da abin da ya faru da har lokacin da ya karanta fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban aljannu suka zo wannan ita ce gaban mu ta gaba bi iznihi ta'ala Allah ka dace da mu ka azuta mu da karanta tarihin annabin mu sallallahu alaihi wasallam saboda mu amfana da darussa na imani darussa na kiyayewa darussa na samun ƙwarin zuciya darussa na gina rayuwa da tunani da hankali har malami suna cewa ku karanta da yayanku tarihin annabi daga lokaci zuwa lokaci da kuma tarihin sahabbai سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله